أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر هناك كمان سورة بكما مي البركة في سورة النحل وقال الذين أشركوا وإن سكي كابوشي min ahli makkata daga mutanen makka sun ce lausha Allah da Allah ya ga dama ma abadna min shay'in da ban bauta ba komi ba min dunihi wanda ba shi ba na haru mu wala aba'una ko iyayenmu wala harramna min shay'in da ba mu haramta ma kanmu komi ba min dunihi abinda Allah bai haramta mana ba min al-bahair irin haramta bahira wa sawa'i da sa'iba wanda ake barin bayanta a ce ba za a hau ba ba za a yi nonon ta ba an ba hukunci ta qalu hada sun faɗi wannan magana cewa da Allah na so da ba mu bauta ma wani hada wa huwa haqqun wannan gaskiya ne da Allah bai son su shirka da wasiba fabanu alaihi kadiban sai suka gina ƙarya saman gaskiya suka ce bai shirabuna kafurcinmu wata harimuna da abubuwan da muke haramtawa bi mashi'atihi Allah haka ya so fa huwa radin bihi Allah ya yarda yazunura suna zaton annallaha shi Allah idan arada shay'an idan ya so abu radiya bihi sai ya yarda da shi wallahu tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala la yakunu illa ma sha'a ba abin da ke tabbata sai abin da yake so walakin la yarda li ibadihi al-kufr sai dai bai yarda ga bayi su zama kafirai ba kazalika yadda kaga haka ta'ala alladhina min qablihim haka wayanda suka gabace su suka aiwatar aikar da rusulahum sun karyata manzannin su fa hala ala rusul ba abin da ke ga manzanni illa balagul mubin sai da aikin Allah mabayyani walaqad ba'athna haqiqa mun aiko rasulan manzon Allah fi kulli ummati a kowace al'umma kama ba'athnaka yadda muka turo ka fi haula a cikin wayannan abinda muke ce ma annabawa su gaya ma mutanensu al'ubudullah ku bauta ma Allah wani tanibu tsahur ku nisanci bautar gumaka faminhum daga cikin mutanensu man hadallah akwai wanda Allah ya shiryar da shi fa amana ya yi imani wa minhum daga cikin mutanensu man haqqat alaihi dalala akwai wanda fata ta tabbata gare shi fi ilmillah a cikin sanin Allah falam yumin sai ya ba da gaskiya fasiru ya ku fara makka ya ku kafaran makka ku ta tafiya fil ardi a bayan kasa فانظروا قدوة لإلوكم كيف كان عاقبة المكذبين يا كرشم ما سكرية من ذلي يدو بي قابل انت هلت يا محمد يا كأنك محمد إذن كيف أي على هداهم أكر سيد الشريعة وقد أضلهم الله الهادي ألا يا بتدرس فإن الله أبنجي لا يهدى بي شريعته man yudhillu wanda ya so katarwa ai la ya kajiru ahadun an yahdiyahu ba mai iya shiryar da wanda Allah ya batar fa inna Allah ubangiji la yuhda bai shiryar da man yudhillu wanda an batacce wa ma lahum min nasirin ba su da mai taimako wanda zai kare su daga azaban Allah Allah ya tsare su
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
wa qasamu billah kafirai sun yi rantsuwa da Allah jahada aymanihim gurgurdan iya rantsuwar da za su yi. suna rantsuwa da Allah cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah bai iya tada duk wanda ya mutu qala ta'ala sai Allah yake bare wanda ya mutu Allah na tada shi wa'adan alaihi haqqan wai wa'adan haqqan alaihi alƙawari ne na gaskiya da Allah ya tsora maka shi to da yace wa'adan haqqan masdarani wannan masdari ne biyu mu'akkada ne masu ƙarfi wai wa'adahu wa'adan wa haqqahu haqqan Allah ya yi alƙawari alƙawari ko ya tabbatar da abin tabbatarwa walakin aktsara na sai ce mafi yawan mutane la ya alamun ba su san cewa in an mutu ana tashi ba. Zirubai yana lau, Allah na sanya masu bayanin allazi ya fi kuna fi abinda suke sassabawa cikin shi na addini. Wani ya alaman lazi na kafaru kuma dan wayan da aka kure su san annahum kanu kafirin sun zama makareta a duniya da suke cewa in an mutu ba a tashi. إنما قولنا كسني مكانه لشيء كأبو إذا أردناه إن منا صن أبو أبو يسمى أبو أي أردنا إيجادا إذا من سو سامر أبو أبو مسوكي أن نقول له كوي سيمو شيما أبو قل أبو كذا زمو كذا فيقول سيزمو والذين هاجروا وين سكي هجرة billahi saboda Allah suka bar garuruwansu daga Makka suka dawo Madina ne kiyamata dini hidan sai da addinin Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su bil aza da cuta min ahli Makka ga ƴan Makka su wane ne suka yi hijira wa humun nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai to wanda suka baro Makka zuwa Madina lanu qawwi annahum hasanatan za mu ba su gida mai kyau fi duniya a nan duniya shi ne za mu ba su gidaje masu kyau a madina wala ajrul akhirati sakamakon da Allah zai ba bawa a lahira na aljanna akbar ya fi girma law kanu ya'lamun da ce mutane sun san haka alladina sabaru masu imani alladina sabaru su ne wayanda ke haƙuri على أن المشركين أكلت شكا قريب وعلى ربهم يتوكلون كما سنة دوكرا كأبنجلس فيرزقهم سي الله يبعض أرزقي من حيث لا يحتسبون فإن سكي زتو لإن باسلتو
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن ربكم لرؤوف رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ma an sallamin ƙamlika illa rijalu, ba mu taɓa aiko wasu manzanni kafin ka ba, illa rijalan sai mutane ne ‘yan adam mazaje, yuha ilayhi su ake sauko ma da wahayi su gama su gaya ma jama'a su. La mala'ikatan, tun da ake Allah bai taɓa aiko mala'ika ga mutane ba, fasalu ala zikiri ku tambayi ma'abuta sani su ne yahudu da nasara wayanda aka ba a taura da injila in kuntum la ta'lamun idan ba ku san wannan bayani da muke gaya muku ba ku tambayi yahudu da nasara Allah ya taɓa aiko wani manzo ba ɗan adam ba fa innahum yahudawa ya'lamuna sun san cewa duk manzannin Allah mazaje ne mutane ne wa antum aqrabu ku ne mafi kusa ila tasdiqihim zuwa gaskata su min tasdiqil mu'minin daga gaskatawa manzon Allah da Muhammadin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil bayyinat mun aiko manzanni da hujjoji mabayyana wa zumur mun aiko su da littattafai guda ɗari da hudu وأنزلنا إليك الذكر من توقمك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس muna so ka gaya ma mutane ma nuzila ilaihim abin da aka sauko masu na sako daga daga Allah shine wannan alqur'ani min alhalal ka gaya ma al'umma ka abin da halal wal haram ka gaya musu abin da haram ya za a yi a san halal da haram ba a je makaranta ba da haka duk mai son ya san halal da haram ya kokari ya koma makaranta wala allahum wa ya tafakkarun mutanen ka za su yi tunane a cikin abin da kake gaya musu أفأمن الذين مكروا السيئات الذين مكروا ولد في كل ما كرشي أفأمن السيئات sun amince ma mugun abin da zai same su suna kulla makinci bin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi darin nadwa a gidan tarihi sanda aka taru a darin nadwa ana shawara min taqyidihi a ɗaura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam au qatlihi ko a kashe shi au ikrajihi ko a fitar da shi daga maka wa yakin kurbi kalladina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to mitin da an kai a darul nadwa kenan to shine Allah ya ce wa'inda ke mitin a darul nadwa sun samu amincin bala'i ba zai same su ba kafin su tashi mutum din nan ba ba su jin tsoron an yi cikin Allahu bi himar Allah Allah ya sa kasa ta shafe su ta karun yadda Allah ya yi karuna su ba a shafe su a nune su aw ya ce humul azab ba su jin tsoron azaba Allah ta same su min haythu la yashurun ta inda ba su sani ba min jihatin la takfur bi barihim ta hanyar da ba ta faɗo musu kare to bayan sun gama mitin adawar nadawa sai ga Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sa'a kafirai an kashe saba'in an ribanta saba'in a ranar badar sha bakwai ga watan ramadan to don haka Allah ya halaka su a badar walam yakunu yukaddiruna zalika ba su taɓa kaddara cewa annabi ya nasara a kansu ba ranar yakin badar kafuri dubu ne ko wanda da doki da raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma su ɗari uku da goma sha uku suna da doki uku da raƙumi bakwai doki uku raƙumi bakwai sannan takobi bai kai saba'in ba masu mace da adda ba su da yawa kowa ne kokarin da yake samu ice da sungumi da adda ko da aka je yaƙi duk sahabban annabi bayan Allah itace a kan hannunsu da itace da sanduna da gora babu kuɗi balle a sai takobi ko mashi sannan ƙasa an ka zo kuma ba su kifa kuma cikin azumin ramadana kuma ga zafin rana irin na wancan lokacin cikin azumin ramadana sha bakwai ga Ramadana suka zo hajaran bajaran ƙasa ba takalmi ba ta guba sai sanduna amma suka kashe kafiri duhu suka wani kafiri duhu cikin duhu na aka kashe saba'in har da abu jihar aka ribanta saba'in cikin su har da baban manzan Allah Abbas da Abdul Muttalib to kaga kafirai ba su taɓa zaton mutum ɗari uku su wata mutum dubu sai nufin Allah aw ya furahum ko Allah ya kama su fi takallubihim a sanda suke zuwa kasuwanci a sha da yamma fama hum bi mujizin sai dan ba su ya kuce ma azaba Allah aw ya furahum ko kuma in Allah ya ga dama sai ya halaka su ala takawwufi a hankali a hankali ana cin garuruwan su kaɗan kaɗan har a halaka su yankusu Allah ya targe masu yawa شيئا فشيئا تأكدا حتى يهلك الجميع هيا هلك فإن ربكم أبجدكم لرؤوف والله من توسيد غيركم رحيم من جنء غيركم saboda ya jinkirta azaba sai lahira.
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا بيوتهم ويفعلون ما يؤمرون
Allah subhanahu wa ta'ala yake awalam yaraw awalam yaraw ila ma khalaqa Allah yanzu mutane ba za su yi kallo ga abin da Allah ya halitta masu ba min shay'in na abu da ya kama da dutse da icce lahu zillun wanda yake yana da inuwa ka shajarin waje bari irin icce da dutse kaga idan ka zo karkashin dutse sai ka sha inuwar dutse in ka je karkashin ice sai ka sha inuwar ice to ba su kallon ni'imar da Allah ya zubo a cikin wannan inuwa da ake samu karkashin dutse da karkashin ice zilalu inuwar ya tafayyau tana karuwa an yamini ta hannun dama wacce ma ake da hagu an jalibai ma a gefensu awwalan nahar farkon yini wa akiran nahar da ƙarshen yini wannan irwa sujjada lillahi ai sujjada ce take ma Allah khadi'ina ta yi biyayya ta kaskantar da kai lima yuradu minhum ga abin da ake nema gare su wahum ita irwa dafirun ta kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala shi Ibrahim radiyallahu anhu ya fitar da wani ilimi mai tsada yace irwar da ake samu cikin ɗakuna da inuwar da ake samun ƙarƙashin itace da inuwar da ake samun ƙarƙashin duwatsu ya ce duk ni'imar Allah ce duk baiwar Allah ce idan kai la'akari da rana sama ta hudu take ba sama ta hudu amma duk ta hasko ta wuce ta uku ta wuce ta biyu ta wuce ta ɗai ta shigo duniya wannan ɗan kwanon da ka sau kana zuwa ya tare ta wannan iccen naka da ɗan gani ya zai kare kare kana so ya tare ta to Allah dai ne ya ga dama in ka shiga ɗaki sai ka ci ruwa sai ka ci ka aje ta an buga kwano wannan kwanon bai iya hana rana ta shigo ɗaki wallahi da Allah ya ga ya ga dama yadda take kece giragizai kai ma ruhin naka da take teka sai ta kece ga kuɓar da bisa gado sai ka ci ka tuya a cikin rana sai ka ce wani ya an kai Allah ya kadawa to Allah ne yake da an sa dan kwano kai ko da wani kara ne to rana ta kare ka shi Allah shi yake a kare ka shi yace amma ranar da asama ta hudu duk ta hatta duniya gaba ɗai kai ka san wannan fallon kwanon naka da wannan kan kara na iccen ka da wai inuwa iccen wallahi ba ta iya hana rana ta zo ta haska wuri to shi ne Allah ta'ala ya ce su lura da inuwar da muka ba su cikin duki da ice ga inuwar nan tana karuwa dama da hagu kuma tana ma Allah sujada ta yi ma Allah sujada dama ta yi ma Allah sujada hagu tana kaskantar da kai walillahi yasjudu ma fi samawati wa fi ardh duk abin da ke cikin samai da kasai ba inuwa ta ice da duki ba duk abin da ke cikin samai da kasai walillahi yana ma Allah sujada min dabbatin na kowace tambare da ke tafiya a bayan ƙasa wal mala'ikatu mala'iku ma suna faɗuwa su ma Allah sujada khasabun bi dhikri ya tebanta mala'iku da ambato tafsilan da nuna girman su wa hum mala'iku la yastakbirun ba su girman kai game da bautar Allah ba su yi ma Allah yadda shi zan yi ma Allah. Ya ba kuna rabbau suna jin tsoron Ubangijinsu na kamun da yake yi, min fauƙihim wanda yake yarin da ya zo a saman wa yaf'alun mala'iku suna aikata ma yu'maru na bihi duk abin da Allah ya ce su yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bihi
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وهم لا, وهم لا يشتهون نعم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون
وقال الله الله تبارك وتعالى ياتي لا تتخذوا إلهين kada ku riƙe abin bauta guda biyu isnaini biyu ma'ana Allah bai yadda a bauta ba wani ba shi ba inna ma huwa abin bauta na gaskiya ilahun wahidun ubangiji ne ɗaya a tarihi Allah ya zo da wannan cewa wa ƙara Allah lizbatil uluhiyya saboda Allah ya tabbatar da uluhiyya wal wahdaniya da wahdaniya ga shi Allah ne a gano ba abun bauta in ba Allah ba fa iyya ya farhabun Allah yake ku ji tsoro ku ji tsoro na ni ni kadai ay kafuni ku ji tsoro na duna gari ba ruwan ku da wanda ba ni ba wala huma fis samawati wal ardh duk abin da ke cikin sammai da kasai wala na Allah ne mulkan mulkin Allah ne wa harkar halittar Allah ne wa aqidar bayan Allah ne wala hudi addini biyayya wala ga Allah take ba wanda ake ma biyayya in ba Allah ba wasiman wanda yake abin dawwamawa a fa ghayra Allah yanzu wani Allah ne tattakun kuke jin tsoro wa huwa Allah shi Allah shi ya kamata a tsoro ba wani shi ba. Wa ma bikum min ni'matin babu wata ni'ima da za ta same ku karama ko babba idan ta same ku ku sani fa min Allah daga Allah ne la ya fi biha ghayruhu wanda ba Allah ba bai iya kawo maka komi kuma idan masa kuma duru idan cuta ta same ku talauci da rashin lafiya fa ilaihi taj'arun sai ya zama kuna saka muryoyi zuwa ga Ubangiji bil istighatha kuna neman taimako wa du'a kuna roƙon Allah ya yi wannan matsala wala tad'una ghayrahu idan bala'i ya zo ba ku roƙon kowa in ba Allah ba umma sai ga ku idan ka tafi durra ankum idan Allah ya yi muku talauci da rashin lafiya da cuta idan fariqun minkum sai a samu wata jama'a daga cikin ku yushrikuna bi rabbihim suna tara ubangijinsu da wani a cikin bauta liyatu suna yin kafirci ne bima atainahum saboda ni'imar da muka yi masu na rayuwa da lafiya da wadata to tun da godiyar maye za ku yi muna fata matta'u ku ɗan ji daɗi bakin rayuwarku ai bijiti ma'iku da haɗuwar da kuke yi ala ibadatul asnam wajen bautar gumaka to dan wannan jin daɗin da kuke kuna bauta koma ka ku ta jin daɗi amma fa sau ku ta'alamu da sannu za ku san sakamakon abin da kuka yi na wannan banna wai da walun kafirai suna sanya nasiban wani rabo lima la ya'lamun ga abin da sun san bai cuta bai amfani shi ne gunki mimma da daga arzikin da muka ba su na haƙi da dabbobi idan muka ba su haƙi ya kyau sai ka ga mutum ya ɗauki ƙaton dare sai ce wanga gun wanga na gunki kaza ne wanga na lata ne wanga na uzza ne wannan na manata ne to mu mun ka ba da arzikin mu mun ka ba da hajjin muka ba da jami'a muka ba da dabbobin amma sai a rika ɗiba arzikin mu ana ba da shi ga makiyanmu shi ne Allah ya ce wa ya ta'aluna nasiban suna ba da wani rabo sananne na hatsi da dabbobi lima la ya'lamun ga wanda sun san gumaka ne da ba su cuta ba su amfani kuma wanda suke ba su mimma da takadahu daga arzikin da mu muka ba da abun من الحرث نهج والأنعام لدبوبي بقولهم سيبتي هذا لله wannan tabin na Allah ne wa hadha li shuraka'ina wannan tabba kuma na kuma kanmu ne to ai zalunci ne wannan tallahi la rabbi da Allah la tus'aluna Allah zai muku tambaya amma kuntum tafkarun ga wannan kiran ƙarya da kuke yi cewa Allah na da abokin tarayya da kuma kiran ƙaryar da kuke yi cewa annahu amarakum bidalika Allah ce ce a rika ɗiba haƙi a rika ɗiba dabbobi irin bahira da ta'iba ana ba gumaka to za ku faɗi wa yaj'aluna lillahi albanat suna sanya 'ya'ya mata ga Allah sun ce almalaikatu banatullah malaiku iyan Allah ne mata subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan lahu sarki ya tabbata ga Allah amma za'amu ga wannan ƙarya da suke yi wa lahum ma yashtahun amma su abin da suke so na 'ya'ya maza wa lahum ya tabbata gare su amma abin da ba su so na 'ya'ya maza sun ba da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba su yi adalci ba na'am
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب a ce an samu kiyamace ya tawara kafirin da aka haifar ma kiyamace za ka ga yana koyewa mina da kaumi daga mutane ne wai ka a ce a ce an samu karuwa a ce ɗaya an ka haifar ma duk wanda aka haifar ma ɗaya zai ta koyo mina da kaumi bai son mutane su ganci dan ka a yi barka min su'i saboda munin ma bushira bihi munin abin da aka yi mai albishir da shi haufan min ta'ayyir yana tsoron aiwai dariyar keta mutaraddidan yana shawara fi ma ya faru bihi wannan jaririya shi ya zai da ita ayu sikuhu shi zai rike ta ne bila katlin ba sai ya kashe ta tana jaririya ba ala hulin ya zauna cikin walakanci ana mai dariya abu ya tusu ko ko a ya gina ya turbuce ta fitura da a cikin ƙasa bi an yi ilahu ya rufe ta a cikin ƙasa ana haka ne sa'a ma ya kumun wannan hukuncin da suke yi su ɗauki iya maza su ba Allah iya mata sa'a ma ya kumun wannan hukuncin nasu ya yi muni annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yaji min hadhihi albanati shay'an wanda ya ɗauki wani abu na lalurar iya mata ba a sana hinna ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nar za su zama kariya gare shi daga shiga wuta dalilin wannan hadisi sai da Aisha radiyallahu anha ta ce wata mata ta zo wajena tana ɗauke da 'yan mata guda uku tana neman abincin da zan ba ta ba su ya ce mata wallahi ban da abincin da zan baki ki ba diyar nan sai wasu ƙwarorin da biyu kawai da aka yi na ba ta da biyu nan ta rarraba wasu da annabi ya shigo na ce wata goyon Allah mai marayu mata uku ta shigo ba abin da za a ba ta in ba da biyu ba sai annabi ya ce duk wanda ta yi lalura da 'ya'ya mata kuma ta kyautata masu za su zama shamaki gare ta daga shiga wuta. للذين لا يؤمنون بالآخرة وإن مسلم إيماني بالآخرة با سولة كافرين مثل السوء سولة أنت ممونا فتنج أي الصفة السوءة ممونا مثالي يا تفتك كافرين وهو وعدهم للبنات شين ترم دماتا دري سكي ما احتياجهم إليهن تعالى سنة بقاتا أولا ما تنن بايا سنجرما walillahi al-masalul a'la shi kuma Allah shi da shi ne adda misali madaukaki shi da suka ba mata shi an bai da bukata da mata su kuma daga kashe mata su adda bukata da mata ai asibatul uliya sifa madaukakiya ta tabbata ga Allah wahiya ita ce annahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa huwa Allah al'azizu magwayi ne fi mulki ya mulke shi alhakim mai hikima ne a cikin aikin shi walau yu'azibu Allahu nas da Allah na kama mutane bi zulmihim da saban da suke yi a bayan kasa ma taraka min dabbatin da bai raga ma mutum guda ba ala alaiha da ke rayuwa saman bayan kasa da ba dan da Allah ke rangwame ga bayi ba tare da saban da suke yi ba ta raka min dabbatin da bai raga wani mai tafiya bayan ƙasa ba alaiha a saman doron duniya walakin sai dai yu akhiruhum Allah na musu jinkiri ne ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne lokacin mutuwa fa idza jaa ajaluhum idan lokacin mutuwa su yayi la yastaghfiruna anhu ba za a jinkirta su ga barin lokacin mutuwar nan ba sa'atan koda minti ɗaya wala yastakdimun kuma ba za a yi musu ƙari ko da rubuci guda ba wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun suna sanya ma Allah abin da ba su so min albanati na diya mata su ba su san diya mata amma sun ce sun ɗauki diya maza mata an ba Allah su ba su san abokin tarayya a cikin dukiyarsu amma sun ba Allah abokin tarayya al-insan dan adam bai da adalci dan adam na jahiliya la yuhibbul banat bai san a haifa mai iya mata wala yuhibbu shari bai san abokin tarayya firiyata a shugabanci da wajen buce shi وإهانة الرسل بين أولا أن تتلقى الجيش وهذا يفعلونه فما تقول تقولين الله أو بركم كل إن النباس سلطسوا مع الله تبارك وتعالى هي ما تعالى ما سلطوا سلطة هي ما تعالى مع الله abokin tarayya da ba su so sun ce Allah na da abokin tarayya sannan walakanta manzannin su da ba su so a yi shi Allah sun walakanta mai manzanni da ya aiko a nan duniya wata sifu halittar tuhumar kare harshen su kullum ya iya faɗin ƙarya kullum harshen su ya iya sifanta ƙarya abinda suke cewa anna lahumul husna gidan aljanna nasu ne idan an je lahira aljanna Allah zai kai su la jarama ai haƙƙar gaskiya ne anna lahumul nar wuta ne an tasu ba aljanna ba wuta ita ce gidan kafirai wa annahum su mufritun mutane ne masu ƙetar gona da iri
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين له الشيطان فزين له الشيطان فهو وليه اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب ومن كل الثمرات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سهولها قصورا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
tallahi na rantse da Allah laqad arsalna ila umamin min qablika haqiqa mun aiko ma al'ummomin da suka gabace ka to mun aiko musu rusulan manzanni da yawa fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai shaytan ya kawata musu ayyukansu fara'uha hasana suka ga abin da suke yi abu ne mai kyau fakaddamu rusula suka kare ta manzannin nan فهو Allah وليهم اليوم shine majibincin lamarinsu a yau zai gaya musu duk abin da suka yi a duniya walau azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su a lahira wa ma anzalna alayka kitab ba mu saukar maka da littafi ba ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam illa li tubayyana lahu sai dan kai masu bayanin allazi ikhtalafu fi abinda suke sassabawa a cikin shi na lamarin addini wa hudan kai maka bayanin shari'a wa rahmatan da rahama ko kuma shi qur'ani وهدى شريعة ورحمة رحمة لقوم يؤمنون كمتى على ما في إيمان وقد فعل صلى الله عليه وسلم من زعم الله يا ممتعني بيان أبدا الله يسوق بصر وقد أوصي أما النبي جوامع الكلم maganganun da yake dunkulalli wanda da annabi ya yi magana da guda daga nan har tashin kiyama ba a gama fassara ta bi haitu na saba bi kalimati ya yi magana da yake la yumkinu lil insani an yutika biha fasaha dan adam ba ta iya faɗin wannan kamar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a fi dhimmatihim adnahum almuslimuna musulmai da manya da ƙanana tattaka ko ujma'u jinin su duk iri guda ne jinin su kufurin juna ne idan sarki ya ci ma baba ne to shi ma sai an ci mashi jinin su duk iri guda ne wai sa'ati zimmatihim adnahu wanda aka gani ba kowa ba cikin su yana iya zuwa ya kullo alƙawari da gari su kutum ya ce ka a taba gari kaza in ci ne da maganar manzo Allah da yake cewa aslim taslam da ni kauya ka musulunta sai ka kubuta da aslim yutika Allah ajraka marratayn ka musulunta Allah zai baka lada min dinki wallahu Allah anzala min as-sama'i ma'an shine ya sauko da ruwa daga sama fa ahya bil arda sai ya raye kasa da ruwan saman nan ba da mauta bayan ta bushe inna fi zalika a cikin wannan la'ayatan akwai aya cewa in an mutu ana tashi li qaumin yasma'un ga mutanen da ke yi wa inna la'ibatan wa'azi mai yawa ya tabbata gare ku fil an'am a cikin dabbobin jin daɗi da muka ba ku irin shanu irin tagoni kaga nasibu muna shayar da ku mimma fi butunihi daga abin da ke cikin cikinsu to sai mu shayar da ku labanan khalisan nono tatacce son wanda muke fitarwa min bayni farsin daga turbi wa damin da shi tsakanin turbi da shi a ce ruwan nono ya fito ka kalli yadda ake tatso nono idan aka tatso nono ba jini ke zubowa ba ba kashin turbi ka zubowa ba tsakanin turbi da jini Allah ka halitta nono mai daɗi mai ƙarfi ka dace kindirmau. To Allah da ka iya fitar da kindirmau daga cikin tumbi da jini, to lalle wannan Ubangiji ya kamata a gane kudurar shi da ikon shi a kimanin shi. Allah ya ce, mu ne da ikon mu na iko, muke shayar da ku labanan khalisan nono mai daɗi tatacce min ma fi butunihi daga abin da ke cikin cikin dabbobin nan irin taguwanni, irin shanu, irin tumaki. To sai mu shayar da ku da awaki, sai mu shayar da ku min bayyana farsin wadane, tsakanin tumbi da jini sai a fito da labanan nono, halittar tatacce, layin tubu shaiwar. Ba abun da ke so, ba abun da ke cuɗanya shi, minar farsi na kashin tumbi, wadane ko jinin da ya fito. Duk nono idan aka gama tasa, ba ka ganin kashin su bi cikin ba ka ganin dubban jini cikin shi to wane ne wannan abu Allah sa'igan za ka ji nono yana da daɗi bai sarke mutum lisharibin ga masu sha ko ruwa idan kai zuwa shi kana iya sarkewa amma shi nono sa'igan yana da daɗin sha bai sarke mutum sahanan murur za ka ji nono na da sauƙin wucewa fi kurkiyar a makoshin mutane layu gasu biki ba a makarewa ba a sakewa in ana shan nono. Wa min samaratin nahi a cikin baiwon mu da kuwa ya ba nan muka tsaya ba ga nono ke girma mun fitar mu ne muka fitar da shi. Sannan wa min samaratin nahi a cikin ɗiyan ‘ya'yan dabino wal anabi da ɗiyan inabi to nan ma akwai wata ita da waya cikin ice da gabar dabino Allah ya fitar da tsiye dabino masu daɗi masu zaƙi kana ci kana abin dabino waye yi Allah ne ke fitar da tsiyen dabino da tsiyen irabi kai saboda daɗi ya muku yawa tattabinu na min husakar har kuna yin giya da wannan inabin da wannan dabinon wa rizqan hasanan kuna samun makon ku arziki mai kyau wanda za ku aje kuna sha inna la ayatan akwai aya mai girma fi zalika a wannan abu da muke faɗi li qaumin yaqilun ga mutane masu hankali
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
wa auha rabbuka ubangijinka ya aiko ta hanyar ilhama ilan nahal zuwa kudan zuma kudan zuma dai wanda ke ruwan zuma to Allah ne ya aiko mai cewa anittakhidhi buyutan ki kokari ki samu dakuna min aljibal a cikin duwatsu a cikin duwatsu za ka isko zuma ta yi taka ta zuba ruwan zaƙinta to Allah ne yake ta je ta samu gidajen da za ta zuba zaƙi a cikin duwatsu wa gidan shajari Allah ya ce a cikin icce ma ki samu wani kogo inda za ki je ki taka ki zuba ruwan zaƙin ki wa mimma ya'rifun da abunda suke gina maki na burtani wanda ake azawa sama icce to idan an aza maki burtumi na yi izini ki shiga ki saƙa ki zuba saki kun ba kuri sannan ki rika ci min kulli samara daga duk ɗayan ita da kike so an halatta maki fasuluki ki shiga subula rabbiki hanyoyin ubangijinki gurlan tana abu horewa gare ki duk inda kike son zuwa kiwo ki je ki ciwo ki je ki kiwo ki ci kure tsawa ki ci mai ja ki ci mai baki ki ci mai fari dan dai ki samar da zakin da ake son ki samar Allah zai sanya hanyoyi musassara da laki abu horewa gare ki to bayan kin zuba zakin nan ya faru sai kaga Allah ya fitar da sharabun wani abun sha huwa al'asal shine zuma min bukuniha daga nonon kudan zuma an yi bayanin nono ke girma an yi bayanin tsiyar da filo an yi bayanin inabi yanzu kuma Allah na so ya gaya mana ni'imar ruwan zuma saka zuma har mutum yana yanka ka yana farar saka ko jan saka to Allah shi ne ya halicci zuma dan ita kudan zuman Allah ya ba ta umarni ta shiga cikin duci ko cikin ice ko cikin murtani ta yi saka ta zuba ruwan zuma ne to Allah ne ke fitar da sharabun wani abin sha mai daɗi min butuni ha daga cikin cikinta wa huwa al-asal shine zuma to ita zuma mukhtalifun alwanuhu launin ta iri iri ne fihi shifa'un linnas akwai waraka ga mutane a cikin shan zuma duk wanda rashin lafiya ta yi mai yawa da damuwa ya rika shan zuma idan kana lasa zuma kana shan zuma za ka samu cikakken lafiya Allah zai baka lafiya min al-awja daga dukkan ciwarwata kama dalla alaihi tanjir kamar wanda yadda da kiran nan ya yi isara da Allah ya ce fihi shifa'un kaga shifa'un na kira ne ba ce fihi shifa'u ba ba zo da shi ma'arifa ba sai aka zo da shi na kira fihi shifa'un akwai kowace irin waraka a cikin zuma akwai malaman da har in idanunka na ciwo za a ce kai kwalli da zuma ba wai kai magana ka sha ba har kwalli da zuma ana yi kuma idan aka yi ma igiya kwalli da zuma sai ta barke akwai wanda in suna da makero sai su sha zuma akwai wanda in yana da maruru sai a ce ya ɗebo zuma ya goga sai ya barke balle ciwon ciki balle wanda duk mai shan zuma zai samu lafiya sannan wanda addabari danci da rashin basira da dakikanci da yawan mantuwa idan yana yawan shan zuma Allah zai raba shi da bakan mantuwa daga damun shi ja rajul wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa manzon Allah akhi istaslaqa batnuhu dan uwana gudawa yake ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aski ya asala sai ba dan uwan ka zuma ya ba dan uwan zuma fa kana yace sakaitu annabi na ba shi zuma wa lam yaziduhu illa tidlakan cikin ba abin da ya kara in ba guda ba ba madadin gudawa ta dauke ta kawo dan annabi ya ce ba ni sarino wayo aski ya asala sai gaba dan uwanka mai gudawa zuma ya sha gudawar za ta kare ba ta kawo ya ba shi zuwa sai gudawa ta kawo ya dawo ya ce ta kai duhu na ba shi zuwa walam ya ji duhu illan ta talaka cikin bai kara komi ba sai take annabi ya ce kayi gaban mutane asihi la'atan ka sai ka ba dan uwanka zuwa cuta an da yawa cikin ciki ne ana son ya yi da zawo ya cutar sannan gudawa ta kare shi zai shi da an tashi a na farko sai gudawa ta ɗauki to shi ko annabi kimiyya aka annabi to da gudawa ta dauke mugun abu na cikin ciki ai gane yi da zawa ya tau sauran cutar sannan cikin ya kare to da ya kata na farko madadin ya kare to sai ya zama nubuwa annabi ta sa sauran cutar ce ta hito aka kara mai wata cuta ta kara hitowa to ga na uku annabi ya ce kai asihi da hasan sai ma dan uwanka zuwa ya sha sadaqallahu wa kadaba badru akika Allah ya yi gaskiya da yace fihi shifa'un linnas zuma waraka ce ga rashin lafiyar mutane wa kadaba badru akika cikin dan uwanka ƙarya yake yace bai warkewa sai ba shi zuma fata kawo sai ba shi zuma ai ga uku na uku nan habari'a sai gudawa ta kare ka annama nushita min uqal ka ba an kwanto shi daga dabaibai dan haka ashe ta na farko da na biyu ana son a ƙi da fitar da cutar ne ba wai zuma ba ce aiki ba ne. In na fi zalika a cikin samun lafiya idan an sha zuma da ayatar akwai aya ya kaumin ya tafakkaru ga mutanen da yake masu tunani. Wallahu Allah tabaraka wa ta'ala khalaqakum shi ne ya halice ku thumma yatawaffakum sannan shi ne zai karɓi rayukanku in dan ke zai ajalikum idan ajalinku ya ƙare. Waminkum daga cikinku ya ku mutane man akwai wanda za a mai da shi ila arzali da umri zuwa makaskantiyar rayuwa ya tsufa ya rikice ya rude har in ya yi hitsari sai ya rika taimaki goki wayo maciji wayo maciji ta ta a'a kafin hitsarin kare ba maciji ba ne. to Allah shi zai raya ku har sai kun koma ma arzare umri kaskantattar rayuwar da ba ku iya zama ba ku iya kwanta sai an kwanta sai an tare da kai la ya alama har mutum ya zama bai san da kai la ya alama ba da ilmi shay'a har ya zan mutum bai san abin da za ya sani ba da duk abin da ya sani to za a waye gari ya manta wannan abu har iyalan ya gani zai ce wa'in ga baki daga wani gari suke sai ta ai suwa da suwa ne amma ikar mutum ne a bijan ya ce man kara alquran duk wanda ya je makarantar allo makarantar qur'ani har ya sauka lam yasir bi hadhihi alhala Allah ba zai bari ya mugun tsohon da zai rubugume ya rikici ba inna Allah ubangiji alimun masani ne da halittar shi kadirun mai iko ne
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد
والله ubangiji tabaraka wa ta'ala faddala ba'dakum shi ya bibita sashen ku ala ba'd akan sashi bir rizqi a wajen arziki fa minkum ghaniyun wa faqirun cikin ku akwai mawadaci akwai talaka wa malikun akwai wanda yake ya mallaki komi wa mamlukun akwai wanda yake kuma bawa ne an mallake shi fa man ladina fudilu wanda aka fifita uwayen gida ba su zamo ba biratiri ihim masu mai da arzikin da Allah ya ba su ba alama malakat aimanuhum ga bayan da hannunsu ta mallaka ai bi da'i ma razaqnahum ba su yadda su ba da arzikin da muka ba su min al-amwali na dukiya wa ghairiha da warinta ba su yadda su ba da ita mai nahun ga bayan da suka mallaka bawo a ce da su da bayansu fiye sawa'un duk ɗaya suke da abun nan afa yi tahadun to yanzu za su yi jayayya ne bi ni'matin lahi da ni'mar da Allah ya masu ya za su yi ma Allah hukunci su ba su san abokin tarayya a dukiyarsu to ya za su rika sama Allah abokin tarayya a cikin mulkin shi alhamdulillah anan da muka zo ƙarshen mu na karatu mu na yau abin da muka fadi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ba mu albarka Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake dantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah sai mana imanin mu Allah sai mana kasan mu Allah ya ce ta jama'a gaba Allah saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da nasu muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da malaman mu da shehunan mu Allah ta janna ya tace mu kuma mu da mu da su baki daya fatiha ta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ana sanar da yan uwa cewa gobe irin gobe ce ranar da za a wuce wannan karatu sai kuma baɗin Allah ya kai mu wanda wanda ya ji